الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين وفضل أمته على سائر الأمم وفضل شهر رمضان على سائر الشهور بخصائص ومميزات وأمر عباده بصيامه وسن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قيامه وفضل ليلة القدر على سائر ليالي السنة وجعلها خيرا من ألف شهر وأنزل الله فيها القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا وكان ذلك شرفا وكرما لهذه الأمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وفي ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه بامتثال أمره ونهيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام أجمعين والتابعين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد إخوة الصائمون الكرام لقد خلت أكثر أيام هذا الشهر المبارك شهر رمضان شهر الرحمة شهر الرحمة والعفو والغفران لأن ما مضى منه أكثر مما بقي فإننا اليوم في السادس عشر منه عباد الله لقد ربح في هذه الأيام المباركة من ربح وخاب وخسر فيها من خسر فأما من أطاع الله ورسوله فيها وذلك بالقيام بما أمر به تعالى من أداء الواجبات ومستحباتها كأداء الصلوات الخمس المفروضة في الجماعة وسنن الرواتب وصلاة التراويح مع الإمام وتلاوة القرآن وذكر الله جل وعلا والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإعطاء الصدقات المفروضة كالزكوات وصدقات النوافل كإطعام المحتاجين للمقتدر عليه وكسوتهم في هذا الشهر المبارك وإعطاء الهدية للأقارب والأبائد فقد فاز وربح واما من خالف ذلك واتبع نفسه هواها فلم يقم بما اوجب الله تعالى عليه من اقام الصلاه في الجماعه ولم يقم بما سنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النوافل كصلاه التراويح وخاض فيما خاض الناس من ارتكاب الكبائر والمعاصي كالغيبه والكذب والصب والشتم وغيرها في هذه الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الحسنات ويمحى السيئات فقد خاب وخسر وضاع عمله وحبط ثواب صومه قال جل شأنه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه صحابيه الجليل أبو هريرة رضي الله عنه من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه عباد الله نعمة عظيمة أن بلغ الله سبحانه وتعالى العبد مشاهدة هذه الأيام هذه الأيام النيرة المباركة التي كثر فيها اتق الله جل وعلا من النار إلى الجنة وقد أخرج الإمام ابن ماجه رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصل ولله أتقاء من النار وذلك عباد الله في كل ليله لذلك يجب على العبد المسلم ان يكون ممتثلا لامر الله سبحانه ومجتنبا عما نهى عنه شكرا لله تعالى على هذه النعمه فمن الامور المستحسنه شرعا اغتنام الفرص فصيام رمضان فرصه وقيامه فرصه وتلاوه القران الكريم فرصه وذكر الله تعالى فرصه والصدقه فيه وفي غيره فرصه يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك شبابك قبل هرمك صحتك قبل مرضك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك او كما قال صلى الله عليه وسلم عباد الله ومن الامور الهامه التي ينبغي للعبد المسلم ان يحرص كل الحرص على ادراكها وتحصيلها ليله القدر التي اخبر الله تعالى بانها خير من الف شهر وقد بين النبي صلى الله عليه واله وسلم ان هذه الليله تكون في وتر العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك وقد ذكرت أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها حال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وشد معزره وأيقظ أهله اعلموا إخوة المسلمون أن من لطف الله تعالى وكرمه ومنه أن خص هذه الأمة بليلة القدر ليلة المباركة وقد أشاد الله بفضلها فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم عمل قليل وأجر عظيم ذكر الشيخ يوسف ابن ردة آل عبد المحسن الحسيني في رسالته صيام رمضان روي عن مجاهد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله هذه السورة وذكر أيضا قال قال إمامنا مالك رحمه الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضي أري بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله فكأنه تقال أعمار أمتي أن يبلغوا من العمل الذي بلغه غيرهم في طول العمر فأعطاه ليلة القدر ومن الدعاء المأثورة عباد الله التي يدعو بها المسلم إذا وافق ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني لما, لما جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إذا وافقت ليلة القدر ما أسأل الله قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وأستغفر الله العظيم العلي الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ‘yan uwa takaitacciyar fasar hudu mu take cewa yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya fifita annabinsa annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bisa sauran annabawa kuma ya fifita al'ummarsa a bisa sauran al'ummu kuma ya fifita watan Ramadan a bisa sauran watannin shekara wannan kuma da wasu kebance-kebance da wasu abubuwa da suka bambanta ko suka bambanta shi Ramadanin da waninsa kuma Ubangiji madaukakin sarki ya umarci bayansa da azumtarsa kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta musu tsayuwa a cikinsa kuma ubangiji madaukakin sarki ya fifita daren lailatul qadari a bisa sauran darare na shekara ya sanya wannan daren shi kadai shine mafi alheri sama da wata dubu kuma ubangiji madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani a cikin wannan daren daga lauhil mahfuz zuwa guri da ake ce masa baitul izza a saman duniya ta farko kamar yadda yake abu ne sananne wannan sai ya kasance ɗaukaka ce da karamci a bisa wannan al'umma ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai allah maɗaukakin sarki shi kaɗai baya da abokin tarayya a cikin sammansa da ƙassansa da kuma kaɗaituwarsa da yin halitta da kuma kaɗaituwarsa da ayyukan bayi haka nan da kaɗaitarsa a cikin sunayen shi da sifofinsa ina shaidawa annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne wanda ya kira zuwa neman yardar Allah ta hanyar sada da umarnin Ubangiji maɗaukacin sarki da kuma nisantar duk abin da ya hana. Tsira da amincin Allah su bata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka da sahabbansa masu girman daraja baki ɗaya da tabi'ai da suka biyo su da waɗanda suka biyo tabi'ai da waɗanda suka biyo su da kyautai har zuwa ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani sai dai wanda ya ji wa Allah maɗaukakin sarki da zuciya kubutacciya bayan haka ya koyan uwa masu azumi masu girma mafi yawancin kwanaki na wannan wata mai albarka ramadana ya wuce wanda wata ne na rahama wata ne na afuwa wata ne na gafara saboda abin da ya shuɗe a cikin watan to shine mafi yawa saboda abin da ya rage saboda yau muna sha shidda ga wata sau da haka in Allah ya kaddara za mu azumi talatin to saura sha hudu sha shida ku tafi sha hudu yawa haka ne in Allah ya kaddara za mu yi ashirin da tara to kuma saura sha uku wannan kuma min babu aula sau da haka ya ku bayan Allah mu sani haƙiƙa wanda ya rabauta cikin waɗannan kwanakin da suka wuce to ya rabauta haka nan wanda ya taɓe ya yi hasara Allah tsare mu ya kiyaye mu shi ma ya taɓe ya yi hasara hakika duk wanda ya yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ɗa'a wannan kuwa ta hanyar tsayuwa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni da shi na bayar da wajibai na bayar da farillai da kuma mustahabbansu kamar bawa ya ƙoƙarin bayar da salloli biyar a cikin jam'i ya biyo bayansu da sunanin rawatib dai ma'arufa wanda muke yi ya yi sallar tarawihi tare da liman wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsaya tare da liman har ya kammala to ubangiji zai rubuta masa lada kamar ya tsaya tsawon dare akalla kuma daren ya kai awa takwas za ka yi abin da bai fi awa ɗaya ba amma a rubuta maka ladan awa takwas wannan falala ce ta Allah haka nan yayi tilawar alqur'ani mai girma yayi zikirin ubangiji madaukakin sarki ya nemi gafarar Allah yayi salati a bisa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bayar da sadaka ta farilla wannan kuma kamar zakka idan ya dace da wannan lokacin shine lokacin da dukiyarsa take cika lokacin da ba fi da mata zakka kuma ta kai nisabi kuma ya bada sadaka
to ga wasu makamancin waɗannan ayyuka to a cikin waɗannan kwanakin masu albarka waɗanda ake linka ladan bayi kuma ake kankare zunubansu to duk wanda ya yi waɗannan miyagun ayyuka kuma har ya ƙi tuba ya yi tsaurin kai to wannan sai a ce ya yi hasara ya taɓe kuma ya lalata ayyukansa ko ayyukansa sun ɓaci kuma ladan azuminsa ya rushe saboda Allah madaukakin sarki na cewa na rantse da rai da abin da ya daidaita ta malamai suka ce shine kudurar Allah madaukakin sarki wato ubangiji ya rantse da ran da ya halitta kuma ya rantse da kudurarsa wadda wannan ran Ubangiji ya ce ya fahimtar da ita abin da yake aiki ne na ɓarna aiki ne na fajirci kuma ya fahimtar da ita abin da yake aiki ne na ɗa'a sai Ubangiji ya ce duk wanda ya tsarkake wannan ran daga miyagun ayyuka ya yi sanya ta ta hanya mai kyau ya sanya ta take ayyuka na ɗa'a na neman yardar Allah Ubangiji ya ce wannan mutumin ya rabauta Allah ya rabautar da mu Ubangiji madaukakin sarki ya ce amma ya taɓe ya yi hasara wanda ya rufe ta ya buce ransa mai haske ransa mai karamci ya rufe ta da sako da miyagun ayyuka wannan ubangiji ya ce ya tabi Allah ya kiyaye mu ya tsare mu kuma ya tabbata a hadisi daga annabi alaihi salatu wassalam cikin abin da sahabinsa mai girman daraja shine Abu Hurairah radhiyallahu an ya rawaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda bai babba shaidar ƙarya bai bar ba ayyuka na shirme da baranci da wauta da ayyuka da she da kuma aiki da she da ƙarya manzo Allah sallallahu ya ce ubangiji baya da bakatuwa wajen barin cin abincin wannan mutumin ko barin shan abin shansa ƴan uwa mun sani azumi shine barin cin abinci da barin shan abin sha da barin kusantar iyali da duk abin da yake kama da shi da niyyar neman yardar Allah madaukakin sarki daga huduwar alfijir zuwa faduwarsa daga kullowar alfijir zuwa faduwar rana to duk mutumin da bai tsare harshensa ba bai tsare kansa ba daga ayyuka manzo Allah sallallahu ya ce wannan barin cin abincin da yayi to babu ruwan Allah da shi kenan babu ruwan Allah madaukakin sarki da me da azumin sa wannan hadisi Imam Ibn Majah Allah ya masa rahama shi ya fitar da shi a cikin sunan dinsa ya ku bayin Allah mu sani ni'ima ce mai girma Allah madaukakin sarki ya riskar da bawa waɗannan kwanakin ya riskar da shi ya halarci waɗannan kwanakin masu haske kwanaki masu albarka waɗanda ‘yantawar Allah madaukakin sarki ta yawaita a cikinsu wannan kuma daga wutarsa zuwa aljannarsa. Ya tabbata a hadisi da dai Imam Ibn Maja Allah ya masa rahama ya fitar da shi daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda yake cewa idan farkon dare na Ramadana ya kasance to sai a sanya wa sai a sanya shedanu a cikin mari a cikin sasari a kukumi a daure su da kangararrin aljannu sai a buɗe ƙofofin sai a kulle ƙofofin wuta ba wata ƙofa da za a buɗe ta wuta sai a buɗe ƙofofin aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wata ƙofa ta aljanna da za a rufe sai a sanya wani mai kira ubangiji zai sanya wani mai kira nashi yana kira yana cewa ya kai mai neman alkhairi ka kusanto domin ramadana wata ne na alkhairi ya kai mai sharri mai neman sharri ka kame dan Ramadana ba wata bane na sharri. To da wannan ne ya zama wajibi akan bawa musulmi ya zama ya sadar da umarnin Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan kwanakin kuma ya nisanci duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana. Wannan kuwa domin me domin godiya a bisa wannan babban ni'ima da Allah ya yi masa na halattar waɗannan kwanakin. Domin an ce a shukur kamar yadda malamanmu suke yawan maimaita mana shi ne sarrafa duk abin da Allah ya maka na ni'ima da dukiya cikin neman yardan Allah. Kada ka yi amfani da lafiyar da Allah ya baka ka saba masa. Kada ka yi amfani da kuɗin da Allah ya hore ma ka yi ayyuka na sako. Idan ka yi ayyuka na da'a wannan ka zama mai godiya ga Allah. Na daga cikin al'amura masu kyau a shari'a ya ku ‘yan uwa musulmi shi ne yin amfani da dama. Duk lokacin da bawa ya samu dama, to ya yi ƙoƙari wannan damar ya yi amfani da ita. saboda me shi kansa azumin ramadanan nan dama ce samun dama ne tsayuwa a cikinsa domin yin sallar tarawih ko qiyamul laili samun dama ne karatun alqur'ani da samun dama ne hakanan zikirin Allah madaukakin sarki dama ce yin sadaka a cikin ramadana da wajen ramadana wannan samun dama ne dalili kuwa annabi alaihi salatu wassalam yake cewa karibanci abubuwa biyar kai bawa kafin abubuwa biyar su zo maka. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ka ribanci rayuwarka kafin mutuwa ta zo, don mutum ba zai bari ba sai ya mutu, kuma sai ya ce wa Allah madaukakin sarki, ya Allah na mance akwai kaza da zan ya ɗan raya nan koma in yi, wanda Ubangiji ya yi wa ‘yan wuta raddi, bayan suna ihu suna kururuwa, suka ce a fidda mu, za mu yi aiki saɓanin ayyukan da muka yi, Ubangiji ya ce a walam nu'ammirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkar waja'akumul nadhir shin yanzu mu rayar da ku ba gwargwadon abin da ya kamata a ce wanda zai wa'astu ya tunu ya faɗa ku ya gane ya faɗa ku kuma mai gargadi ya zo muku amma kuka taurare kuka taurin kai ubangiji ya ce ku ɗanɗana azaba azzalimai ba su da wani mai taimakon su to saboda haka wajibi ne bawa mu da Allah azata mu da lafiya da rayuwa ya kama wannan lokutan to mu amfani da lafiyar mu wajen yin ayyukan da ya kamata mu yi kamar yadda dan uwa mai fari hudu ba ya faɗi kafin zuwa na nima abu na biyu manzala sallan ya ce karibanci ƙuruciyarka kafin tsufa ya zo lokacin da kake matashi dan uwa ka tashi kai ibada kai abin da ya kamata kai ba sai ka tsufa ba kana tafiya da kyar sannan kuma ka ce za ka yi karayin abin da ya wuce sannan ka ribanci lafiyarka kafin rashin lafiya ta zo dan akwai abin da sai da lafiya in ba lafiya ba za a iya yi ba da yawa azumin nan wasu ba sa iya yi saboda ba su da lafiya haka nan karibanci arzikinka wadatarka kai alheri kai kyauta ka taimaki ‘yan uwanka kafin talauci ya zo in talauci ya zo duk yadda kake so ka alheri ba ka iya yi sai dai in kana da kyakkyawan niyya ubangiji ya san kana da son ka yi sai ba ka lada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka nan kai amfani da lokacin da kake da dama baka da shagulgula baka da wasu nauye-nauye kai abin da ya kamata kai kafin nauye-nauye su zo maka to ashe ko in haka ne wajibi ne bawa ya amfani da wadannan damammakin yan uwa mutum nawa nawa ne ya yi burin ya riski wannan ramadana Allah bai kaddara ba wasu mun fara da su amma kuma sun riga sun gabace mu sun yi gaba muna roƙon Allah ya ji kansu ya cika musu ladan su to mu da muka rage mu buri mu duk iya kokari wajen yin ayyukan alkhairin da ya kamata a ce mun yi ya ku bayin Allah yana daga cikin al'amura masu mahimmanci wanda ya kamata a ce bawa musulmi ya yi kwaɗayi matukar kwaɗayi wajen riskar wannan al'amarin da kuma tabbatar da shi shine ya dace da bauta wa Allah a daren lailatul qadri daren na Allah madaukakin sarki ya ce shine mafi alheri sama da shekara dubu shine mafi alheri sama da shekara dubu a afwan sama da wata dubu shine mafi alheri sama da wata dubu kamar yadda dan uwa mai fari hudu ba na cewa malami suna cewa shekaru ne da dama suna cewa shekara tamanin da uku wani ɗan uwa ma ya ce da wata uku da kwana uku da awa uku saboda ya yi amfani ne da wani ma'auni na lissafi a zamanance to suna haka aƙalla za ka samu lada ko aiki wanda ladan wannan aikin da alkhairinsa ya fi wata dubu ya fi shekara tamanin da uku kamar yadda ɗan uwa mai fari hudu ba ya ce idan ka samu sau biyar ɗan uwa ƙaddara ka samu sau goma ko sau ashirin aƙalla mutum zai samu ibada mafi alheri ta wajen shekara kusan ɗari a wato wajen ɗari takwas ko ɗari bakwai ko wani makamancin haka so da haka wajibi ne mu ƙoƙari mu ƙoƙari mu da gaske wanda annabi alaihi salatu wasalam ya bayyana cewar lalle wannan daren yana kasancewa ne a mara na goman ƙarshe da muke fuskanta yau muna sha shida wato ga watan ramadana watan tara wanda yake sana dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu to so da haka ashe kwanaki huɗu ne suka rage mana mu shiga wannan kwanaki goma ƙarshen wanda kuma uwar muminai na na Aisha radiyallahu anha ta ambata mana hali na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin waɗannan kwanakin take cewa idan goman ƙarshe na Ramadana suka zo annabi alaihi salatu wassalam yana raye da ransa yana ɗaure gyaftansa kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya kawo a cikin Riyadus Salihina wasu malaman suka ce wato in aka ce shadda mi'zara kinaya ce ai i'tazala an nisa'i manzala yana yankewa daga barin iyalinsa wannan kuma abu ne ma'ruf sananne saboda yana yin itikafi goman karshe to saboda zai yanke daga barin iyalansa waye qat'ahala kuma ya tayar da iyalansa ya kwalaitar da su su ma su tashi su nemi wannan alkhairan da yake nema wanda kuma bayan Allah madaukakin sarki su ma suke nema to sani ya ku yan uwa musulmi na daga cikin lutufi tausayawa da karamci da baiwa da Allah madaukakin sarki yayi inda yake banci wannan al'umma tamu al'umma al-muhammadiyya yake bance ta da daren lailatul qadri dare ne mai albarka wanda Allah madaukakin sarki ya shelanta falalar wannan daren wanda kuma wannan a cikin suratul dukhan inda ubangiji yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka wato mun saukar da alqur'ani a cikin wani dare mai albarka inna kunna munziri lalle mun kasance mu masu gargadi ne da jan kunne ubangiji ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim a wannan daren ne lailatul qadri ake bambance korar da bai dukkanin wani al'amari wanda yake na hukunci hakim da bi ma'ana mahkum ko kuma abu hukunci wanda yake al'amari wanda yake cike da hikima mun sani yan uwa kamar yadda annabi alaihi salatu wasalam ya bayyana ubangiji yana yin budget a wannan daren lailatul qadri wannan kuma bayan budget da ubangiji yayi tun kafin ya halarci duniya ya rubuta komai da arzikin bayi da abincinsu da wannan zaman da muke a wannan masallacin da ni kaina zuwan da na yau baktata duk ubangiji ya rubuta wannan tun kafin ma ya halicce mu to sannan kuma duk shekara ubangiji zai sake wannan bajet din kuma wannan bajet ne na shekara wane zai rasu wane zai rashin lafiya wane zai yi kuɗi wane zai talauce wane zai kaza duk ubangiji zai sanar da malayaku wannan abin da zai kasance a wannan shekara to shine yace fiya yufraqu kullu amrin hakim so da haka za mu gani ‘yan uwa aiki ne kaɗan amma sai gagarumin lada mai tarin yawa ɗaya daga cikin malamai wanda ake ce masa a sheikh yusuf ibn radda ɗaya daga cikin malaman saudiya allah ya saka masa da alkhairi a cikin wani littafin sa risala ce karama da ya game da azumi yake cewa akwai asar da aka samu daga mujahid ibn jabar allah ya masa rama yake cewa annabi alaihi salatu wassalam wata rana ya ambaci wani mutum daga cikin bani isra'il cikin waɗanda suka gabace mu sai ke ce wasu habbai wani mutum ne ya sanya silke na yaƙi irin riga bullet proof da mutum zai sanya dan an kawo mai harbi ko sara da wani abu ba zai same shi ba manzala sulmi ya ce wannan kwamandan ya sanya ta tsawon wata dubu wato shekara tamanin da wani abu a jikin shi wannan silken bai fidda ba to ai ko babbar rigar nan ta wadda nasa a ce ta shekara a jikina yan uwa ai sai ta ishe ni lokacin zafi lokacin sanyi lokacin ruwa lokacin bazara su da haka sai sahabbai suke mamaki a ce mutum ya ɗauki riga ta silke wanda ƙarfe ne ya ƙaƙaba a cikin tsawon shekara tamanin wannan jarumtarsa ta kai ya ce sai ubangiji madaukakin sarki ya saukar da wannan surata inna anzalnahu cewar ubangiji sai ya amince cewar lailatul qadri khairun min alf shahr wannan daren na lailatul qadri ya fi wacin shekara 83 da wasu watanni na wancan sojan na bani Isra'ila da ya sanya kayan yaƙi, so da ka ashe karamci ne da girmamawa da ludufi na Allah madaukakin sarki yayi wannan al'ummata mu. Lalle ya cancanta Ubangiji madaukakin sarki mu gode masa a bisa wannan ni'ima, wannan ku ta hanyar tashi mu yi ƙoƙari wajen riskar wannan daren. Kuma ha'iyo ya ambato na asar daga Imamu Malik Allah ya masa rahama. Imamu Malik yake cewa labari ya same ni cewa Annabi alaihi salatu wassalam an nuna masa rayuka na al'ummar da suka gabace shi yana ganin irin tsawon ran da suke yi da shekarunsu su haka su manzala sallam da ya ga shekarunsu ya auna da shekarun al'ummarsa sittuna au saba'una mutum ya yi shekara sittin saba'in kaɗan ne masu yin ɗari ɗari da goma wani in ya wuce haka masu ya dinga addu'a shi da kanshi ya ce ya Allah kashe ni in huta to amma su an ba su tsawon rai sai manzala sallam yake ganin kamar shekarunmu sun yi kaɗan yaya za a yi mu yi aikin da waɗancan mutanen suke yi ba za mu iya ba saboda shekarunmu ba ɗaya bane da nasu saboda wanda kuma mun kalla shekaru na annabi nuh alaihi salam kadai ne na idawa an ce shekara ɗari tara da hamsin wanda da nasin qur'ani sannan ya tabbata hadisi cewar bayan annabi nuh alaihi salam ya yi addu'a cewar Allah ya halakar da mutanensa tunda sun yi imani to kuma kafin Allah ya karba addu'ar an yi shekara ɗari uku idan mun ɗora shekara ɗari kukan shekara ɗari tara da hamsin ya zama shekara dubu ɗaya ɗari biyu da nawa da hamsin to kuma kafin annabi nuhu ya fara musu wazi shekara su nawa ba fa mutanen ba suke mutuwa su same yana wazi a shi da su suke rayuwa tunda ana fari ya inganta wata mata ta zo wajen wani annabi daga cikin annabawa take cewa da Allah ya roƙa mata Allah ƴaƴanta suna yin shekara ko ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku da hamsin su mutu dan Allah ya taimaka mata su ma su ɗan dinga kai shekara ɗari bakwai ko takwas don su yi ga cikin sa'anninsu. ‘yan uwa, to ashe waɗanda aka azurta su da wannan kwanakin suka yi wannan aikin yanzu kai mai shekara sittin wadda take cike da saƙon Allah cike da ragwanci cike da lalaci kamar yadda ɗan uwa mai fari hudu ya ce ka take ciki tam da kunu ka kasa miƙewa balle tarawih ma ai akwai mutumin da zai yi buɗe baki da an yi sa'a yayi magariba wallahi akwai wanda da bakin sa ke ba ce bai yi sallah ba bai yi sallar tara bai yi sallar isha ba sai wajen karfe biyu na dare cha yi siji shi kamar a mafarki dan shi yana cewa abba baka shigo da mota ba ko ka shigo da ita yace shi bai sai da aka wannan mota ta shigo ba to kaga wannan rashin tsari ne irin namu a rayuwa inda muna tsari na cin abinci ka dan sha ko ko ka dan da dan ruwa ka dan ka je ka tarawihin ka ka dawo in ka zo sai ka ci diyar da kake ta so diyar da kai in kai ma in ka gama ka kar ka- ka kasa kwanciya ka ce a ture ka kamar da zaka samu yan uwa almajirai masu tsari in mutum yana bara sai ga ya ci har ya kasa kwanciya sai an ture shi ya kwanta to mutum ya irin wannan to so da haka amma mutum ya yi tsari mai kyau wanda zai taimake shi wajen bautawa Allah kamar da kullum malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi suke jan hankalinmu a kai a ‘yan uwa na daga cikin addu'a wadda aka rawaita daga annabi alaihi salatu wassalam cewar idan bawa ya dace da dalilatul qadri manzala sallam ya ce mi- ya- ga abin da zai yi wato ya dinga cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan ko uwar mu'minina na Aisha uwa mai tsananin kwaɗayin addini da san bayan Allah take cewa manzala sallam in Allah ya kaddara na dace da lailatul qadr me zan roƙa sai manzo Allah yake ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan addu'a mun san ta yin uwa babi ne na tunatarwa saboda haka Imam Sufyan ibn Thawri Allah ya masa rahma yake cewa addu'a a daren lailatul qadr ita ce mafi alheri sama da sallar da ba addu'a a ciki wato ba a so kai ta sallah kana ta yi wa Allah kirari kai kuma baka roƙon komai in kai sallah kai sallah sai ka zauna in ma a tsayin ne kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar Huzaifa wanda suka yi tare da manzo Allah sallallahu raka'a biyu ce amma a karanto da izu goma da rabi so da haka irin wannan bai wuce aya ta a, neman rahama sai ya nema ta tsari a daga daga azaba sai ya nema so da haka amma dai bawa ya gwama da roƙon Allah kuma ƴan uwa muna buƙatar addu'a musamman yanayin da muke ci a Najeriya na sabuwar gwamnati da muka zaɓa mu roƙi Allah ya tabbatar da ita burin da muke game da ita mu roƙi Allah ya cika mana sannan kuma yanayi da muke ciki na ta'addanci na garkuwa da mutane bakare ba dalili mu dage mu roƙi Allah lokacin da karɓar addu'a mutanen da suke yi ubangiji tun kafin ya halitte su ya san su ya san za su in za su tuba su daina Allah ya sani mu roƙi Allah ya shirya da su ya kame hannayensu wannan shine mafi alheri in ba za su daina ba mu roƙi Allah madaukakin sarki ya isar mana a kansu mu nema ma kanmu shirya mu nema mu nema wa zuri'armu da sauran bayin Allah da marayu mu nema musu cirar Allah madaukakin sarki kuma mu kanmu mu tsaye mu roƙa wa kanmu riko da shari'ar musulunci kamar yadda dan uwa ya faɗi zaka samu mu mun zo a ƙarshe kuma ga yawan ragwanci wanda mu ya kamata a ce mun dage da ayyuka da yawa to amma suka samu kasala da ragwanci sun fi yawa idan ka gamu muna karkarwa wallahi al'amari ne na duniya ayi haƙuri na dan wuce lokaci idan an ga muna karkarwa al'amari ne na duniya mutum bai iya tarawih minti talatin da biyar ko arba'in amma zai je jiran awa biyar a layin ATM kuma sai an zo kan shi a ce kudin sun gane sai gobe kuma gobe in ta yi kila an tafi yana kisawa to an yaya amma sai mutum ya haƙura mutum ya tafi ya je zauna sai dai ya kalli ƙwallon minti casa'in awa ɗaya da rabi a ƙara minti sha biyar a ƙara minti sha biyar yana zaune bai gajiya amma da an zo sallah a nan za ka tadda ragwancinmu komi namu na addini wani kuma shine saƙon da kullum muke tura lahira amma sai ka tadda jabu ne muke turawa yana da kyau wa kanmu fara ‘yan uwa mu gyara. Ala sallu wa sallimu ala habibil Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'id al-islam wal muslimin wa amil al-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa qil baraka lil muwahhidin. Allahumma ربنا إنا نسألك برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء